أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abubuwa muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu a yau lahadi sha takwas ga watan Ramadan a wannan masallaci na juma'a mai albarka wanda ke bayan NCE da ke gidan Allah din da a daidai lokacin da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma ba mu manta ba mun tsaya a aya na ɗari da sittin da biyu إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينزعون lallai waɗanda suka mutu suka suka kafirta suka kafirce ma Allah sannan suka mutu suna kafirce ba su tuba ba waɗannan la'antar Allah ya tabbata a kansu la'antar mala'iku ma ya tabbata a kansu la'anta mutane gabaki ɗaya ma ya tabbata musu za su dawwama kuma ba za a sassauta musu azaba ba ba za a jira su ba ba za a saurari kuma uzurin su ba yau za mu tashi aya na ɗari da sittin da uku amma kafin mu karanta da akwai tambayoyi da aka turo da shi wanda za mu amsa su sai mu saura da yadda muka tsaya insha Allah sai a karanta tambayar a gurguje.
Salamu alaikum. Kafin gabatar da tambaya akwai wanda suke yawan tambayan wajen location yadda ake wannan tafsiri. Sun ja na wajen cewa masallacin tsallon sun da sun ɗauka kan garin da ake kunce. Wannan tafsiri ya na yana gudana ne a nan makarabuta da ke bayan ga NTA. Daura da NTA Bauchi na wajen comprehensive nan a nan ake gabatar da wannan tafsiri. tambaya na farko wannan mai tambaya su na cewa assalamu alaikum da fatan malam kashin ruwa da kuma da kara maka lafiya da basira da kuma Allah ya jama kwanaka Allah ya kara maka lafiya Allah ya jika marigayi malam Ibrahim Jami a da ya kiyayensa albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rubuce yana tambaya na cewa menene ilimin baɗi kuma shin ilimin baɗi yana da asali a addini
to alhamdulillah shi matsala akan ilimin baɗini matsala ne wanda tuntuni malamai sun yi magana a kai kuma tuntuni masana na gaskiya sun ware sun bambanci tsakanin baɗini wanda ke cikin alkur'ani da sunan manzon Allah wanda gaskiya ne wannan ilimi sannan sun warware irin wato guluwi na makaryatan da suke cewa su sukaye ne suke ce akwai wani baɗi ne wanda ya saba da zahiri wanda kuma tuntuni malamai sun warware irin waɗannan masa'il din illa iyaka sai dai waɗanda kullum suke neman su tada fitina a cikin al'umma su ne suke ƙoƙarin idan za su yi hukunci ma wasu mutane sai su duba lalatattun cikin mutanen sai su musu hukunci da shi ba za su duba kyautatattun al'amarin ba kuma ba za su duba irin maganganun da aka yi dangane da kyawawan ɓangare ba shi kenan sai su yi kuɗin goma ilimin baɗini gaskiya ne domin ibaran da ake nufi da ilimin baɗini shine ma yublighul abda ila darajatil ihsan duk abin da ke isar da bawa zuwa ga mataki na al addini yana da maratibu guda uku akwai al-islamu akwai al-imanu akwai al-ihsan to shi ilimin baɗini wani abu ne da yake isar da bawa zuwa ga wato makami makami na al-ihsan makami na al'ishari kuma yake hauhawar da bawa zuwa ga makami na yaƙini tsakaninsa da Ubangiji, wanda Imamul Ghazali ya warware wannan matsalan cikin al'ittiya sufi duk ya warware wa'innan masa'in ɗin na ilimin baɗini. Gaskiya akwai ilimin baɗini wanda mulhidai zanadika suke fakewa da wannan ilimin suke yin kafirce-kafircensu da abubuwan da wato yake yake da'ani cikin iman musulunci tabbas da akwai wannan amma tuntuni fa malamai sun yi magana a kai sun warware sun ce ga ba'ini nan wanda ke tafiya cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sannan kuma ga ba'ini nan wanda ke tafiya da fahimtar gulatul sufiya ko kuma gulatul mutasawwifa da kuma gulatul falasifa da makamantansu wanda ko da misali bangaren tasawuf aka ɗauko sufanci za su ga wasu da dama in da su yi magana akan sufanci sai su mata kuɗin goro gaba ɗaya sai a ce ai sufanci kaza ne sufanci kaza ne mutum ya ɗauki almuhir na sharif ibrahim sadi ya ga bayanin da ya akan tasawuf da bayanin da ya akan sufiya da mutasawwifa da kuma adiya'u tasawuf wanda suke da awan su sufaye ne kuma wallahi ba sufayen bane zindiƙai ne mulhidai ne kafirai ne wasu ‘yan baranda ne an ɗauke su domin su yi aiki su ɓata tasawur ɗin tunda su wasu turawa suka ga wannan musulunci zuciyar musuluncin nan shine tasawur sai suka ce to ya da a yi su ɓata wannan abu sai suke amfani da wasu mutane wanda suke da waɗannan munanan aƙidar na aƙidar wahdatul wujudi ko kuma aƙidar hulul ko kuma aƙidar istihadu ko kuma aƙida na na wai akwai wani ilimin batini wanda ya saba da ilimin zahiri batini yana nan tabbatacce ne amma yana tafiye tare da ilimin zahiri bai saba wa zahiri ba wannan shine batini da ke cikin alqur'ani ya tabbatar Allah yana yaban mu'minai yace ulaika kataba fi qulubi fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min waɗannan Allah ya rubuta imani ya cika imani a zuciyarsu bayan wannan imani ya ba su wani abu daban wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma ya karfafe su da wani ruhi daga gurinsa shi wannan ilimin baɗini shi ne ruhi na ilimin zahiri kamar yadda mutum yana rayuwa ne da jiki da ruhi idan babu jiki babu ruhi ruhin nan shi ne haƙiƙa in babu ruhi babu jiki ruhin nan shi ne haƙiƙa jiki kuma shi ne majazi to haka za ilimin zahiri shi majazi ne ilimin baɗini shi ne haƙiƙa ilimin baɗini shi yake tabbatar da ilimin zahiri kuma zahiri baɗinin yana tafiya tare da zahiri abinda ake nufi da baɗini shine abinda zuciyanka take kai ya zaman to shi ne jikinka yake kwatantawa ba za ka zo a bakinka kana cewa kai mumini ne kai kaza ne kai kaza ne sannan zuciyanka ta saba ma maganarka na bakinka to wannan ya zaman to baka da baɗini ne kyau ba da ka zo kuma baɗininka yana da kyau a zahirinka kana aikata munanan ayyuka sannan ka ce kai mutumin kirki ne wannan duka ba zai maka amfani ba kamar yadda zamu ji yadda Ahmad Rufa'i yayi bayani akan ilimin zahiri da ilimin batini da yadda Ibn Taymiyyah yayi bayani akan ilimin zahiri da batini ya tabbatar da shi a cikin Alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kai tsaye rashin adalci ne kuna ɗauko maganganu na karani fa da maganganu na zanadika da mulhida kuna itilakin sa akan sufani mu ma idan irin wannan mutsike idan za mu yi muku wannan mu yi muku wannan rashin adalci sai mu ce dukkanin ta'addancin da ake yi da ba mabarin da ake saka a masallaci sai mu ce duka ku ne amma mu ba mu faɗa muku haka ba amma ku kun san dukkanin ashiqaq wal firq wal fitan kun san daga inda take kullowa turawa ne suka yi mitin suka yi zama da malaman duniya suka gano cewa duk wani fitina ga daga duk wani corruption duk wani terrorism ga daga yadda suke fitowa suna fitowa ne daga fikira na wahabiyya amma idan muka zo fa sai mu wani ku mu ce a cikin ku akwai masu dama dama akwai tsakatsaki akwai kuma ammawa to kamata yayi idan za ku yi magana akan tasawuf kuma kuna irin wannan hukunci shi sufi shine man safat lillahi sara'iruhu waqtada bil kitabi was sunnati fi zawahirihi shine wanda asiransa suka zama tsaf ma Allah batini kenan zahirinsa kuma ya zama to ya kwaikwayi alqur'ani da sunnan manzon Allah zahiri kenan dole sai mutum ya hada batini da zahiri in mutum bai hada batini da zahiri ba kafin sa ba zai ji ko ina ba Allah yana faɗi yana ce mene wadaru zahiral ismi wa batinahu Allah ne da kansa yake wazaru zahiran ismi wa batinahu suka bar mabayyanin laifi ashe fili ma laifi ma akwai na bayyane akwai na ɓoye akwai zahiri akwai batini a laifi ma zaka iya zuciyanka yana ɓoye abu kamar misalin munafiqai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum kaga me zahirin su ya saba da batinin su to haka nan wanda suke cewa wai su suna bautan Allah ne da yaqini tunda sun fahimto wato suna bautan Allah ne da yaqini su za su iya barin sallah za su iya barin azumi za su bauta ma Allah bautan zuciya dama sallah abinda ake nufi da sallah shine wato tsarkake zuciya abinda ake nufi da zakka shine wato azumi shine ka kama jikinka ba sai ka da ka iya ci ka sha wa'annan duka mulki da ne duka zana da kani dan Allah idan kuna son ku yi ku yi fahimci wannan tafiya fahimta mai kyau ku yi adalci wa mutane akan wannan tafiya don Allah ku koma littattafan magabatan wannan tafiya a salafus salihin ku koma nan kusa kusa nan littafin sharu Ibrahim da al-Mawlid wallahi za mu ga yanda ya tace wannan mas'ala ya warware ta ya fito da masu wannan munanan aqidar kuma ba yau aka fara yin aqidan ba shine wanda aka ji mutum yana ikirarin cewa shi ya kewaye ilimin komai da komai wai wallahi ne wani ilimi ne da aka fake da shi domin ana halatta haramun babu wani ilimin baɗini to qur'ani ya faɗi ilimin baɗini ya faɗa hadisin manzon Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ilmu imani ilmi kashi biyu ne ilmu sabitun fil qalbi akwai ilmin da yana tabbace a zuciya fadhalika al-ilmu an-nafi'u wannan shine ilmi mai amfani wa ilmun ala lisani da kuma ilmin da yake kan harshe bai je zuciya ba annabi yace fadhalika hujjatullahi ala khalqihi wannan ilmin hujja ne na Allah akan halittunsa kamar yadda Khatib ya rawaita Abdul Barri ya fitar da hadisin Ibn Taymiyyah ya fitar da shi cikin Kitabul Iman a Kitabul Iman shafi na goma sha hudu ya kawo wannan hadisin ilimi kashi biyu ne akwai ilimin da sabitun fil qalbi ne akwai ilimin da kuma yana kan harshe ne sabitun fil qalbi shine wanda ke da amfani ke nutsar da mutum ya samu wato nutsuwa cikin halaran ubangiji ala bi zikrillah tatma'innul qulub shi kuma wancan idan mutum bai yi amfani da shi ba zai zama to hujja ne a kansa tun da bai shiga zuciya ba shi yasa annabi yake inna fil jasadi mudra idza salaha salaha al jasad kulluhu wa idza fasada fasada al jasad kulluhu ala wahyi al qalb zuciya akwai wani hadisi na manzon Allah da yake inna min al ulumi la hay'atin wato ka hay'atin makzuna inna min al ulum ka hay'atin makzuna a cikin ilimi akwai wasu ilimi wato ka hay'atil makzun kaman wani kama ne na ilimi wadda aka taskance shi in ji manzon Allah a cikin ilimi akwai ilimin da yake kama da wani taskancaccen abu wanda ba kowa da kowa bane ya san wannan ilimin ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu azim azim yace la ya'lamuhu illa al ulama'u billah babu wanda suka san wannan ilimin sai masana Allah ko ko illal ulama billah sai wanda suka san Allah wa idza nadaqu bihi lam yanturuhu illa al-gharraka billah idan suka farka wannan ilimi babu wanda zai musa wannan ilimin sai wanda ya roƙi ya bar ubangiji wannan ma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-ghazali ya fitin shi cikin al-ihya ruwaya ne na imam imam tirmidhi akwai ilimin da kaskantaccen ilimi ne babu wanda suka san wannan ilimin sai waɗanda suka san Allah sai waɗanda suka san Allah ko magana a kan Khidir alaihi salam da a ce wani wali ne ya kawo labarin Khidir alaihi salam da kun taru kun yi ta karyatawa kuna ce wannan tatsuniya ne wannan hanya ne na cefa shari'a Khidir alaihi salam da ya zo shari'an da Khidir abinda Khidir alaihi salam yayi abu ne wanda ya saba da shari'an Annabi Musa Allah ya faɗa ma abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Khidir. Annabi Musa ya je neman ilimi wajen Khidir alaihi salam. Allah ya tura shi. Da ya je kuma sai ya ga ilimin wajen annabi Khidir alaihi salam ya saba da iliminsa. Shi yana da ilimi ne na zahiri bayyanannen abu. Shi kuma wancan Allah ya sanar da shi wani abu na baɗini. Sai aka tura Musa domin ya kara tsakanin zahiri da baɗini. Tunda me ya faru? ya je gurin annabi Musa ya je wajen Khidr farkon tafiyarsa kawai sai Khidr ya kama wani yaro karami wanda bai kai balaga ba ya fada shi a kasa ya kashe shi yace a kasar ta nafsan da kike cikin da rayuwa a katalta nafsan da ce tambada yanzu ka kashe rai mai sarki ba tare da rai ba aka sake gaba ya sake jan kifiya ya faffasa jirgin ya yi ta'adi ya ɓata wani jirgin ruwa mai kyau ya ce ka fasa ta don ka halakar da mutanen cikinta ya ce na faɗa maka fa ba za ka iya tafiya da ni ba kaga wannan duka ya saba ma hankali ka kama yaro ka kashe shi ya saba ma hankali ka fasa abu kai ta'adinsa ya saba ma hankali amma kuma duka ilimi ne sai daga ƙarshe Khidr alaihi salam yake ta unabbi uka bi ta'wili ma lam tasai alaihi salam zan baka labarin abin da ka gagara a kuri a kai ya masa bayanin abin da Allah ya sanar da shi na batinin wannan yaro yaron zai zama fitina ma iyayensa shi yasa ya kashe shi domin iyayensa su huta Allah ya canja musu da nagari wannan kissa na Khidr da Annabi Musa da a ce a cikin littafi ne na wani waliyi da za ku ce wannan nau'o'i ne na kafircin sufaye to aya ne na ubangiji kuma babu wani kwana-kwana ko kuma kwambiya kwambiyan da za ka yi masa babu abu huraira shi ma ya tabbatar ya ce hafistu min rasulillahi jirabaini na haddace na haddace wato ɓangare biyu na haddace wato buhu biyu ko kuma wani fat guda biyu daga manzon Allah na ilimi yace fa amma ahaduhuma fa basattuhu na watsa kayan na bayar wa mutane na ilimomi kenan yace fa amma al-akhar amma dayan idan naqastu bihi idan na furta shi sataqta'un hadha al-bal'u yace za ku yanka wannan makogaran hawa yace dayan idan na furta in na furta dayan za ku yanka wannan makogaran nawa wani ilimi ne wasu suka ce ilimi ne da ya shafi fitan fitinoni da za su faru da wasu munafakai da manzon Allah ya sanar da Abu Huraira wane wane wane wane da kuma wasu abubuwa da za su faru dai na kashe kashe cikin wato addinin musulunci wasu kuma suka ce ilimin batini ne tunda kowa zai hakaito abin da hankalinsa ya je kai ne tunda bai bayyana ya ce ga ilimin kaza bane dan haka waɗannan da su ce su ga abin da suka fahimta waɗannan da su ce su ga abin da suka fahimta idan mutum zai magana akan addini ya zamo mai adalci ka kawo kowane bangare kafin ka kawo bangaren ka sai ka kawo hujjoji akan bangaren ka shi ne sauraro hujjojin ka ne zai saka ya fahimci na kai gina ka ba ka zo ka yi condemning din duka tafiya na magabata ba wannan kariya ne wannan kariya ne idan idan ita ita ita ilimin baɗinin ne zan kawo maka ita cikin littafin ibnu taymiya tunda na kai ibnu taymiya fika ne a gurin ka ibnu taymiya madogara ne a gurin ka ibn taymiya a gurin malaman duniya da yawa wasu sukan kira shi shaykhul islam kuma malami ne akwai guraren da ya taka rawa guraren da yayi ero kuma ya tuntuɗe ya fadi yayi ya fadi kasa ba zai saka mu mance da wancan abubuwa da yayi ba daga cikin salafus salih akwai wani malami da ya rubuta littafi na musamman dangane da irin mulhidan da suke maganganu wai su ɗan ɗariƙa ne kamar yadda yanzu ɗan hakika suke a duk suna yi ne domin su yi kwana-kwana su yi kwana-kwana su zo kan ɗan hakika daga sun zo kan ɗan hakika kuma sai a fara a zagi shehu ibrahim a zagi shehu tijjani sannan a yi kuɗin goro wasu kuma idan an zo ana zagin ɗan hakika aka gangaro kan shehu ibrahim da shehu tijjani kuma su ma su baya ne sai suna jin daɗi to ku sani wanda ya baje shehu ibrahim zai baje shehu tijjani kuma zai je ya baje shehu abdulkadir tafiyan ɗaya ce tasawuf ɗin nan ɗaya ce akwai wani daga cikin magabata shekul islam ko ibudin mustafa bin jama bin jamal din albakari babban malami ne sufi ne kuma ya rubuta wani littafi asyuful hidad ala anaki ahli din da qaswal ilhad littafi ne musamman yayi dangane da baraka irin na zindiƙai mulhudai da suke cewa su zuwa ne su yan ɗarika ne suna keta addinin musulunci me yake cewa yace inna kulla shay'in lahu zahirun wa batin kowane abu yana da zahiri yana da batini fal mutamassiku bil zahir min an nusus wanda yace shi ya rike zahiri babu ruwansa da batini to ya shiga bangaren zahiriya ya zama dan zahiriya dama akwai kungiya mai suna zahiriya yace wal mutamassiku bil batin wanda ya rike batini yace babu ruwansa da zahiri to shi ma ya shiga wata batacciyar kungiya da ake kiranta batiniya duka idan ka je cikin littattafan surat da ka gansu akwai zahiriya akwai yan batiniya to me ake so kenan ana so mutum ya haɗa tsakanin zahiri da baɗi gaba ɗaya kamar yadda sidna ali ke cewa جواهر من علوم لو أب لو أب لو أبوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن أقول وتقول ولن إلي بنتني وأن دا دم بين وأن إلموني دا أنت من كلا تكما ما تنويه لو أبوه به دا دم بين لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن دا أنت كنا بو تنويه ولا استحل رجال المسلمين دم يرون أقبح ما عاشوا به حقا دا مسلم ليس دا فعل سجين ليس كنا هذا مكافر ilimin ne hasanul basari almajirin sayyidina ali karramallahu wajhahu a cikin ri'ayatu huquqillah ya fitar da maganganu daban-daban akan ilimin baɗi ya ce ita kanta qur'ani akwai fassarorinta da yana da ilimi na zahiri akwai kuma fassarorinta yana da dauke da baɗini inna lil qur'ani zahran wa batnan qur'ani yana da wato fassara zahiri kuma yana da fassara baɗini ba kuma ina nufin abin da wasu daga cikin sufaye din suka ɗauru a kai na fahimtar su ba wannan ma fahimtar su ne kuma za a iya barin su da fahimtar su kamar ayoyin da misali idhab ila fir'auna innahu tagha su ce fir'auna ana a wajen ana nufin zuciya ne ba ba wani bane ko kuma wa isqala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara sai su ce wannan baqara din ana nufin annabtu ce sabila da ana son mutum ya yanka ya yanka ran ya ajiye ta ajiye ta domin ya nemi yardan ubangijinsa ko kuma faqla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa suna ce faqla'na alayka ma'ana wato ba ana nufin takalmi bane na kafa ana nufin ya cire duniya ne a gefe ya cire lahira a gefe domin ya shiga gurin ubangijin sa wannan ma suna da madogaran su amma ba kuma wannan ne nake nufi ba waɗannan ma suna da hujjar su idan mutane suna da wani fahimta to kai iya kokarinka ka karanci me hujjojin su su sai ka faɗa wa mutane hujjojin su kai ma sai ka faɗi hujjojinka mai sauraro kuma sai ya ga da ina ya fi gamsuwa sai ya ɗauka wannan shi ne adalci wannan shi ne adalci imamu malik ma ya yi magana akan akwai ilimin da ke baɗinin ya ce wanda ya yi fikihu man tafassaha wa lam yatasawwa faqad tafassaha wanda ya ilimin fikihu bai samu tasawuf ba ta jira da aka tasawuf ake samun baɗini yace ya zama fasiki ya yi fasikanci wa man tafassaha wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wanda ya samu fikihu bai samu tasawuf ba ya zama zindiki wanda ya zama ya zama zindiki wanda ya zama sufi bai zama fakihi ba yace wa man jama'a bainahuma faqad tawafaqa wanda ya hada tsakanin batini da zahiri ya hada tsakanin tasawuf da ilmin fiqh ya zama ya samu sawaba ya yi dai inji imamu malik to kaga wannan duka magabata ne da suna da wannan fahimtar akan wata fahimtarka ko kuma akan wasu al'umman da kake so ka ruguje fahimtar su ba za ka zo kuma ka tsaye da alƙalamin ka akan su ka ruguje fahimtar su da son zuciya ba idan haka ne kai ma idan aka komo kanka to musuluncin ka ma za ka yi rawan ƙari dan da a rasa a musuluncin a ina da a saka ka da a rasa a ina da a saka ka sabila da kai ba ka bar manzon Allah ba kullum in zaka bayyana wani fahimtar ka zaka bayyana ta ne wanda take cin karo da iman manzon Allah baka bar ahlul baiti ba kullum in za ku yi magana kwanan nan wani gawuncaccen mashahuri a mazhabin su na salafiyya yace da ka kira ya Husainu gwara ka ce ya jizo da ka kira ya Husainu gwara ka ce ya jizo kaga wannan ba ku bar ahal baiti ba ba ku bar waliyai ba ƴan uwanku ma ba ku bar su ba kuna ganin hanjinsu to har yaushe wannan wani irin fahimta ne kaga dai wannan abin da ke kwande din dinsa gashi nan a Qur'ani gashi a hadisin da za a yi gashi a maganganun magabata Ibn Taymiyyah ya fala a cikin Majmu'ul Fatawa yace ilmul batin mu saurari wannan magana ibn taymiya ya fada cikin majmu'ul fatawa shafi na 82 juz'i na uku yace ilmul batin alladhi huwa ilmul huwa ilmu iman al-qulub ilmul batin alladhi huwa ilmu iman al-qulub yace ilmun batini wanda shine imani wato ilimin da ke nuni akan imanin zukata wa ma'arifiha da ma'arifa na zukata wa ahwaliha da yanayin zuciya yace wa huwa ilmun bi haqa'iqil iman al-batina ilimi ne da ya kunshi haƙiƙani na imanin da ke koya wanda babu wanda ya san wannan haƙiƙanin sai ubangiji wa hada ashrafu min al-ilm al-mujarrad inji ibn tayyiya yace wannan ilimi ya fi ingalimin ilimin da ke fili wanda ke cikin a'malul islam ayyuka na musulunci wanda suke karama kabila da kace kana ayyuka na musulunci kana sallah kana azumi kana zakka kana haji amma batini bai gyaru ba wato batini ya zama lalatacce ya gurbata sallan naka zai amfani azumin zai amfani zakkan zai amfani hajjin zai amfani batini shi ake fara neman ya gyaru kafin zahiri ya gyaru kuma batinin akwai ilimin sa akwai masana ahwalu na batini din sannan akwai Sheikh Ahmadu Rufa'i Sheikh Ahmadu Rufa'i wanda na ji Ramadanin buɗi yana faɗi yana ce da a ce za a samu annabawa a wannan zamani ko ko za a samu wahayi a wannan zamani da an samu wahayi a cikin a cikin waɗannan mutane Sheikh Ahmadu Rufa'i da Sheikh Abdul Qadir Jilani yace sai ne babu wahayi amma suna nisanta alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji ramadanin buɗe yake faɗa akan shek ahmadu rufa'i kuma babu wanda bai kai shek ahmadu rufa'i ba a duniyan ilimi da kuma duniya na tasawuf shek ahmadu rufa'i yake cewa hadha al-ilm alladhi sammahu ba'dhum bi ilmi al-batil wannan ilimi da wasu su suke kira shi ilmin batini huwa huwa islahu al-qalbi shine gyara zuciya yace fal awwal al-amal bil arkan farkon abin da ake nema shine al'amalu bil arkan mutum yayi aiki da rukunai a zahirin sa kenan na biyu kuma at-tasdiq bil jinan mutum ya gaskata a zuciyarsa yake cewa yanzu idan mutum yayi sata in ji shi kenan yake cewa wa idza wa idza wa idza wa idza farada ahdukum eh wa idza farada ahdukum bi husni niyyati wa taharati al-qalbi yace to yanzu idan daya ya zamanto yana da kyakkyawan zuciya yana da kyakkyawan niyya amma kuma yana sata yana zina yana cin riba yana shan giya kyakkyawan niyyarsa zai masa amfani zai masa amfani ba yace sannan kuma menene fa'ida na wanda zai yi azumi zai yi sallah zai yi ibadu sannan kuma zuciyarsa bai jaru ba zai yi masa amfani ba zai yi masa amfani ba dan haka a taru suke in ji Sheikh Ahmadu Bukhari in ji Sheikh Ahmadu Bukhari in ji na kawo maganar ibn taymiya ne kaji da maganar ibn taymiya abin nuna wa ne ya tabbatar da wannan sabila da haka mu kula da kyau ilimin baɗini tabbataccen ilimi ne kuma magabata sun yi maganganu akan ilimin baɗini musamman idan mutum ya shiga cikin majmu'ul fatawa din zai gani ko kuma fatawal kubra na ibn taymiya din duka zai gani yayi maganganu akan ilimin baɗini sai da haka ilimin baɗini tabbataccen abu ne akwai masana wannan ilimin kuma Allah ya keɓance su da wannan ilimin sabila da gwargwadon tafiyarsu gurin Allah sabila da tafiya gurin Allah akwai na gaba to wanda ke sama dole ya san ahwalu na wanda suke ƙasa wanda suke sama kuma ba su san wanda yake sama ba da jahili da malami ba ɗaya bane jahili ya san malami ya san jahili amma jahili bai san malami ba haka ne ko to shi arifi wanda ke kusa da Allah ya san mahajudi amma shi mahjubi bai san wanda ke kusa da Allah ba to wannan shine ilimin zahiri da batini kuma tabbataccen ilimi ne yana nan a cikin alkur'ani kamar yadda muka faɗa yana nan cikin sunnan manzon Allah babu lokacin da zamu bata wajen faɗan sa amma zamu kebance masa maudu'i insha Allah bayan sallah domin yan uwa su fahimta na'am
bayan sana gaba ta cewa malai na neman ƙarin bayani akan me ya inganci kasa tauhidi gida uku ma'ana kasawa gida uku zuwa ya kyana cewa tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma wa sifat wanda da shi wata suna yi Allah da shi suna cewa yana sauka zuwa ga yana sauka misali yana sauka zuwa sama ta ko kuma yana sauka da zuwa
matsala ta kasa tauhidi kashi uku kamar yadda wanda ya fara kasa wannan abu ibnu taymiya kafin sa ba a samu wani magabaci ba dan imamu ahmad wanda ibn taymiya yake mazhaban sa imamu ahmad ma bai kasa tauhidi kashi uku ba dan ibn taymiya yana danganta kansa ne zuwa ga imamu ahmad ibn hanbal to shi ma bai kasa tauhidi ba wanda ya fara kasa tauhidi shi ibn taymiya shi ya kasa tauhidi kamar yadda ya faɗa a cikin littafin sa na risalatu ahli suffa yace wannan tauhidi dole sai ka kulla ta kashi biyu ce sai ka yarda da uluhiyya sai ka yarda da rububiyya idan ka yarda da rububiyya ita kadai ba za ta wadatar da kai ba sai ka yarda da uluhiyya idan ka yarda da uluhiyya ita kadai ba za ta wadatar da kai ba amma abin da Ibn Taymiyyah ke cewa shine wai ita rububiyya har kafirai ma sun yi imani da rububiyya sun yarda da cewa Allah rabbu ne sabila da mene wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah idan ka tambaye su wa ya halitta sama da kasa za su ce Allah ne kaga sun yarda da mene sun yarda da rabbu kenan ko kuma qul man rabbu samawati qul man rabbu samawati as-sab'i wa rabbu al-arshi azim sayaqulunna Allah idan an tambaye su wane ne wane ne mahalicin sammai bakwai wane ne mahalicin kasai za su ce Allah ne da haka suke kafa hujja da wannan su to rabbu daban rabbu arna ma sun yadda da akwai rabbu arna ma sun yadda da akwai rabbu ba su yadda da akwai ilahu bane to shi dole sai ka yi imani da rabbu shi ne yake halittar komai ya kaji komai sai ka zo ka yi imani da ilahu a matsayinsa na Allah da Allah ta kansa wannan bid'a ce ita ce mafi kazancin bid'ar da aka samu wallahi kuma wannan da a ce wannan tauhidi kashi uku ne ko kashi biyu ne kamar yadda suka faɗa annabi abin da yayi kira a kai kuma wadda har ya koma ga Allah ana kira a kai shekara goma sha uku cikin garin makka annabi duk yana kira ne akan tauhidin nan la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma a ce annabi bai warware wa'annan abu guda biyu ba tauhidin nan fata fi komai duk wani abun da aka sani a bayan tauhidi yake wallahi da tauhidi kashi biyu ne da manzon Allah ya faɗa sabila da tauhidi shine farkon abun da ake nema a gurin kowa wa alal bi anna awwalal wujubi an ta'rifa ar-rabb min al-marbubi wa anna lil khalqi ilahan wahidan laysa lahu fi mulkihi mu'anida da a ce tauhidi kashi biyu ne da mun ji daga gurin manzon Allah da mun ji daga gurin sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko sayyidina Usman ko sayyidina Ali idan duk wa'annan ba su yi ba to dole cikin ulama'ul mazahib da a samu wanda za su fito da cewa fa an fahimto cewa da akwai bambanci tsakanin rabbu da ilahu amma duka ba a samu ba duka ba a samu ba bid'a ce ta ibnu taymiya wannan ibnu taymiya shi shi fara kirkiran wannan bid'a kuma haddasa wannan bid'a shine domin a yi kokarin yadda za a hana tawassuli a hana tabarruki a hana istighatha shine iyakan ta kawai amma duk wanda ke son ya ga bayani a yalwace dangane da hadari na wannan tauhidi ya duba al-aqidatul munjiya na Sheikh Sharif Ibrahim Sali zai ga yanda ainihin aka tsara tiktok na tauhidin wajen yanda kana sallah kana azumi kana komai da a fito da tauhidin a ce maka kafiri ne kai arni ne kuma jinin kai halatta kamar yanda yanzu ake yi malamai da dama suka ce babu wani bambanci tsakanin wannan abin da ibnu taymiya faɗa cikin risalatu ahli suffa wannan baya da wani musnadi a kai dan idan da ya tsawaita tunanin kama da zai fahimci ar-rabb huwa al-ilahu wal ilahu huwa ar-rabb Allah shine rabb shine ilahu ilahu shine rabb ko a qur'ani ma Allah subhanahu wataala bai bambance tsakanin rabb da ilahu ba a wani wajen yana ce ilahu a wani wajen yana ce rabb to kaman idan aka dauki yanda suke ce wai kafirai sun yi imani da rabbu amma ba su yi imani da ilahu ba sai a ce a'a qur'ani ya zo da akasin haka sabila da mene Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun yace ya ayyuhan nas idan aka ce ya ayyuhan nasu ana kira ne amawa kowa har da kafirai wani lokacin ma idan ka duba cikin ilimi na asbabun nuzul ko kuma ilimi na ulumul qur'an zaka ga idan aya ta zo da ya ayyuhan nasu to ana kiran mushrikai ne idan aya ta zo da ya ayyuhal ladina amanu ana kiran mu'minin amma Allah ce ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum bai ce ne bai ce ubudu ilahakum bai ce ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ko kuma mu dauki abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da Namrud Namrud yace alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk baka ga wanda yayi musu an ataahu wanda wanda ya musu da da annabi Ibrahim cikin ubangijinsa ba to idan Namrud ya yadda da rabbu kamar yadda suka ce kafirai sun yadda da rabbu me yasa namrud yace ila allazi hajja ibrahim fi rabbih Allah ya ce fi rabbih a cikin ubangijinsa ai da sai Allah ya ce fi ilahihi tunda mene namrud ya yarda da akwai rabbu tunda ya yarda akwai rabbu to da sai ya ce ilahu alam tara ila allazi hajja ibrahim fi ilahihi ba zai zama fi rabbihi ba to zaka ga abun ko a cikin alqur'ani abin yana yana yana cin karo da ayoyin alqur'ani ya dace da ayoyin qur'ani ba haka za Allah subhanahu wataala yake ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga bai ce ittaqu ilahakum ba ya ayyuhan nasu kuma ana ana kiran kafirai ana kiran mushrikai to tunda mushrikai sun yarda da rabbu da ba za a ce ittaqu rabbakum ba sai da a ce ittaqu ilahakum idan da yadda suke faɗan haka ne to idan muka ɗauki wani wajen ma za mu ga tunda sun ce kafirai sun yarda da akwai rabbu me yasa fir'auna ya ce ma ana rabbukum al'ala wa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala yace ni ne rabbu ubangiji al'ala madaukaki to ai bai yarda da rabbu ba kenan tunda ya ce shi rabbu ne a wani wajen kuma yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban sanar da ku da akwai wani Allah koma bayana ba kaga ya nuna shi rabbu ne kuma ya nuna shi ilahu ne to yanzu haka wannan tauhidi ce ta kaso bara wanda ita ce mafi kazantan bid'a in da a yi maganan bid'a ma to gaba ɗaya mafi munin bid'a a gurin ku ta kaji tunda bid'an ku cikin tauhidi kuka kirkire ta cikin usulu kuka kirkire ta ba cikin furu'u ba sabila da haka wannan tauhidi ba ta da wani musnadi cikin alkur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tauhidi daidai ne da da mu fara ji daga gurin manzon Allah sabila da manzon Allah babban abin da yazo da shi shine tauhidi la ilaha illallah da daidai ne da mun ji gurin sahabatu da daidai ne da mun ji gurin manya-manyan malami to ba mu ji a ko ina ba sai a gurin ibnu taymiya mun bar wa ibnu taymiya da kuma wahabiyawa sai kuma ana maganan ana maganan aqida ta cika duniya da ihu su ce su suke kan aƙida na daidai to wata aƙida da aka raba Allah gida uku yadda kirista suka raba Allah uku suka ce Allah ya ce la karka fara lamina qalu inna Allah salisu salata a kirista suka raba Allah uku suka ce Isa Allah ne Maryamu Allah ce sannan kuma akwai Allah da yake sama dan ka san akwai gurin da suka daidaita da dama yanzu ko kirista ne ka tambaye suka ce musu ina Allah sai ce yana sama ba ka kirista suke cewa yana sama to kaga duka haka ne alin kitabi su ce Allah yana sama sannan kuma kai ma musulmi ka ce Allah yana sama kaga an daidaita gurin tauhidi mu kuma tauhidin mu jalla ali tamthil wa tashbih wa amma kanu yastafadu mu Allah mu baya sama in dai wai zatin sa na sama ne mu ba mu yadda ba wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu a sama yana nan samun ne amma ba jibi ba jiki ba a ƙasa ma yana nan ba judi'i ba jiki ba babu wani gurin da ya isa ya ɗauki Allah Allahu mawjudun bila makanin yastaqibu fihi Allah samanne ne amma ba waje sama waje ce to Allah kuma ya girma waje kafin ya halici sama na ina ƙasa waje ce to Allah ya girmi ƙasa kafin a halici ƙasa na ina to Allah yana gaba da komai laisa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake daidai da ubangiji tauhidin sidina ali da shi ma yace Allah ya halicci al'arshi ne domin bayyana isansa inna Allah khalaqa al'arsha ijlalan li qudratihi wa lam yattakisu makanan li dhatihi Allah ya halicci al'arshi domin nuna isa ba domin ya rike al'arshi wajen zama ba to kaga sun daidaita da da da ahlul kitabi a gurare da dama wajen kasa tauhidin su ma daya wajen wajen masaukin masaukin ogan su ma duka daya eh dan duk wanda yake Allah na sama to kai ai ya mai da Allah wani jiki ne kawai Allah mu kaga da bambanci mu Allah mu baya sama Allah mu baya sama za mu shiga karatu kai tsaye da sauran tambaya to
ban da yawa ne ga na karshen tsoron ne ko ma wannan tambaya na cewa mara yana tambaya akan idan mutum ya mutu aka idan mutum ya rasu aka tashi a kabari wani mai mala'ikun Allah suke fara tambayar su kai sai kuma tambayar sa na karshe na cewa mala'ikun Allah suna zuwa da manzon Allah zuwa da sallama cikin kabari ke da shi ne
ya tabbata cikin hadisin muslim mutum da an kai shi kabari abin da ke fara fuskanta shine tambaya na mala'iku guda biyu na kiru da munkar za su zaunar da shi amma ruwayoyi ya zo daban-daban akwai ruwayan da ya zo za su zaunar da shi tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka waye waye annabinka sannan kuma menene addininka za su tambaye shi idan ya ba su amsa da kyau shikenan sai su mai da shi ya ci gaba da bacci a buɗe masa windoji na aljanna akwai ruwayan da kuma ya zo bayan sun tambaye shi man rabbuka ya faɗa waye ubangijinsa sun tambaye shi sai su sai a nuna masa hoton manzon Allah shakal na manzon Allah sai a ce masa ma za ka kulu fi hada al'abd ya kake faɗi dangane da wannan bawa ba za ma su ce masa ma za ka kulu fi hada annabi ba ba za su ce me kake faɗi dangane da wannan annabin ba sabila da an dan buɗe masa kofar hansa amma za ka kulu fi hada al'abd me kake faɗi dangane da wannan bawa to ka gani idan Allah ya sa mai rabo ne ya mutu yana ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi ne in ya gani sai ce hada rasulullah eh hada rasulullah to shi kenan sai mala'iku su ce yayi baccin angwa idan kuma ya mutu yana ce annabi mutum ne kamar da mai fitsari a tsaye iyayen wannan ai Muhammadu ne zai gane kuwa ba zai gane ba ba zai gane ba in yayi karan barka da mala'iku to a ranan zai ga zai ga irin musibar da bai taba ganin irin ta ba dan la ta bige shi bi maqama atin min hadidi guduman bakar karfe za a bige mu da shi sai ya je kasa ta bakwai ya dawo kasa ma ta ce me zan yi da makiyin annabi aka tsakin ke kafiri kuma in ya gani sai ce la adri ban san shi ba ban san shi ba shi ma kuma sai a rusuna shi eh da kafirin da zai ce la adri da wanda zai ce ai wannan Muhammadu ne iyayensa ma kaza to duka makoman su daya eh sawa'an duka ɗaya ne duka ɗaya ne shi yasa muna ganin girman manzon Allah Imam al-Alfaza zai yake ce tafihu bihi dunya wa ukhra wa barzakhu a duniya ana takama da shi a lahira ana takama da shi zaman kabari ma ana takama da shi a zaman kabari ma tun daga nan za a maka imtihani akan sayyidina rasulullahi wallahi in ka faɗi tun daga nan ka yi rusubi babu kashi a lahira ma kuma aje a nuna maka shi a can eh inna katmal anbiya ifaqa arsalan biya ne shehu ibrahim za mu shiga karatu kai da sabila da tambayoyin namu idan muka ce za mu yi tsawaita amsa su ba za su ba mu dama mu karanta karatu ba za mu karanta ko aya ɗaya insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها لا يكفر يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها waɗannan wanda aka saka su a wuta waɗanda suka kafirce ma'ayoyin Allah suka kafirce wa manzon Allah wanda Allah ya faɗa mana su a baya innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar wanda suka kafirce suka mutu suna kafirci ulaika alaihim la'natullah suna da la'antan Allah wal mala'ika da la'antan mala'iku wal nasi ajma'in da la'antan mutane gabaki ɗaya sai Allah ce khalidina fiha da su dawwama cikin la'antar kuma da su dawwama cikin azaba la yukhaffafu anhum al-azab bada a musu sassauci na azaba ba wala hum yunzarun ba da a jira su ba ba a karɓan uzuri wala yi uzan lahu fa ya ta ba za a ne musu izini ba ballanta na su kawo hanzari ranar kiyama babu wani daman da za a bawa mutum a ce to me ya hanzarin ka me ya uzurin ka babu ba za a jira ba najati kenan ka bi Allah ka bi manzon Allah kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sannan kuma ka yi imani da annabawan Allah subhanahu ta'ala ga baki daya na'am
wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim
wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wa ilahukum ubangijinku ilahu wahid ubangiji ne kwaya daya wa ilahukum ubangijinku Allahu ilahun wahid abin bauta ne kwaya daya la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi Allah ar-rahmanur rahim wato mai rahama mai jin akwai bayanin da Shehu Ibrahim yayi cikin fiye ya tafsir yana bayani akan wato wato kashe-kashe na yadda la ilaha illallah yake a Qur'ani sai akwai akwai kishiru na la ilaha illallah kamar wannan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa akwai lubbu na la ilaha illallah wanda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kenan akwai kuma lubbul lubbi la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri wasu har sun ɗauki wannan suna istihza'i da shi suna ce to ai shi Ibrahim shi ya koya wa mabiyansa cewa wato aqida na hulul ko kuma ittihadi ko kuma wahdatul wujud wanda kuma rashin adalci ne da kuma rashin fahimtar menene shi sai Ibrahim din ya faɗa akwai kuma su kansu ɗan hakikan da suke fakewa da wannan suna ganin sun samu mummunan fahimta daga shaidan dama inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim shaidanu suna wahayi ma waliyansu sun dauki wannan wai hujja ne a gurin su wanda ke nuna cewa wato mutum zai iya ce la ilaha illa ana kamar yadda gashi bishiya Allah ya yi tajalli cikin ta tace la ilaha illa ana ba bishiya bace tace la ilaha illa ana ka koma ayan ka karanta ba bishiya bace tace la ilaha illa ana wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم من هذه قبة أو أجد على النار هدى أو أجد على النار هدى قراءة خمسة فلما أتاها نودي مدوبة فعل مبني لما لم يسمى فاعله ba an baci fa'ilin ba ba a ce na dakku ba idan da bishiya ce ta kira shi ta ce inni ana rabbuka din ko kuma inna ni ana rabbuka din to da Allah ba zai ce nudiya ba tun daga bishiyar an ambace an ambace ta falamma ataha nudiya sai aka kira shi يا موسى يا كي موسى إنني أنا ربك نيني أبنجدك فطلعنا عليك كشرة تكلم فإنك بالوادي المقدس سوى كان كان ولن وجيني وتودى أكثر أركة شيني البركة تكاغا wanda kike tunanin wai Allah ya shiga jikin bishiya ne bishiyar da ke la ilaha illa ana ba haka shi ma shi Ibrahim din ba haka yake nufi ba ba haka yake nufi ba idan Allah tabila da isansa da jalalansa ya yi tajalli na haskensa wato wato a gurin wannan bishiya annabi Musa ya ji kira to Allah subhanahu wata'ala zai iya tajallin haskensa a jikin bawan da ya zama jinsa bawan da ya zama ganinsa bawan da ya zama yana yana tafiya ne cikin kudurarsa ba wanda ke damga cikin kudurarsa Allah zai iya haka shi Ibrahim ma bai ce bishiya ta zama Allah ba bai faɗa ba ku je ku duba idan kuma kissa ne na zuwan Annabi Musa alqur'ani ne ka faɗa Annabi Musa ya zo jikin bishiya bishiyan a gurin bishiyan nudi aka kira Musa amma ba a ce bishiyan ce ta ce ma Musa innani ana Allah ba ko kuma innani ana rabbuka ba ba bishiyan ba ce ta faɗa wannan akida akida ne na mulhidai wanda tilin bayan Allah sun yi watsi da Shaw Abdul Qadir Jilani cikin Sirrul Asrar ma yahtaju ilayhi al-abrar ya warware irin waɗannan kafirce kafircen da ake da suna tasawuf dan haka mu kula da kyau Shaw Ibrahim da yake kishuru da lubu da kuma lubul lubbi la ilaha illallah wannan kuma tabbatacce ne kuma ilimi ne wanda babu wanda ya iya hango ya hararo wannan ɗanɗanon ilimin sai irin waɗannan mutanen da Allah ya ba su tafsiyar kuma tabbas la ilaha illallah guda uku ce a Qur'ani akwai la ilaha illa huwa mai zuwa da damirul ghaib akwai la ilaha illa an wanda yazo da damirul mutakallim akwai la ilaha illa anta da yazo da damirul mukhatab wannan kuma duk dan a nuna maka fa aina ma tuwallu fa samawatullah duk yadda aka je to Allah samanne ne a wannan wajen amma ba da makami ba mu fahimci wannan idan an je wajen da baka san gurin ba wajen da koyayyen guri ne Allah ya ce ma kunna qa'idin la ilaha illa huwa shi din saman ne a can idan ka zo gurin da kake gani da idan ka to to Allah ba boyayye bane a gurin saman ne wal awwal wal akhir wal zahir wal batin haka za idan ka zo cikin kanka da kanka to idan ka duba kanka da ka ga aya na samuwan ubangiji kuma Allah yana tare da kai a inda kake kamar yadda yake wa huwa aqrabu ilayhi min hablil wahid yana kusa da mutum fiye da igiya na jijiyar wuyarsa Allah yana kusa da kusa da mutum fiye da haka sabila da haka wato wanda suke kokarin su bi ta waɗannan hanyoyin domin su yi da barbaru ma hankulan jahilai su ɓata waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake su ya gyara su ya ba su makamai wallahi ba za su iya ba ba za su iya ba shi Ibrahim radiyallahu anhu yana daga cikin waliyan da su a tafiyar su ma ba su cika yawan shafahatu irin maganganu na sufaye ba maganganu su ma suna da maganganu irin maganganu manya wanda sukan ce masa shabuhatu ko kamiyat wanda za ka samu waliyai da dama suna da shi wanda kuma an ciro masa dalili cikin sunnan manzon Allah misalin da annabi yayi na wadda raƙumansa ta bata akwai kayansa da abubuwan na cinsa da shansa da dan mata'insa a cikin sahara ya nemi raƙumin ya rasa yayi fikiyar ta ya rasa yanda zai kuma babu wani alaman wanda yake ganin zai kawo mutunci a wannan wajen ya je yana bacci kawai sai ga yana tashi daga bacci kawai sai ga ga raƙuman a kansa ga ga kayan kayansa na mata'insa a kan raƙuman tsabar rikicewa sai yace Allah kai ne bawa ni ne ubangiji wannan yana cikin khamliyat rudewa ne wato shiga firgici ne dangane da abin da ubangiji ya maka na baiwa sai aka ce to su ma sufaye suna da irin wa'annan maganganun na shiga yanayi sabila da jiji cewa cikin halaran ubangiji amma shi Ibrahim shi bai yawaita irin wa'annan tafahatu ba yana yin maganarsa maganarsa wadda kake ganin cewa jazba ce cikin sahau yake yin ta kuma idan ka ɗauko ta ka daka auna ta da alkur'ani da sunan manzo Allah zaka ga ta tafi maka dare za ta tafi maka yana cewa a wasu gaitocin sa usulu jami'il mafikin bi habliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya wa jawfi fayatun lil ma'arif lam turab وقد قصر الأقطاب عن درك شاوية بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله آه نبيا وما قلت وما قلت قولي شائحا متبججا ban faɗa cikin shaƙuhu ba ban faɗa cikin magaji ba wa ma masani sukurun yughayyibu aqliya ba khamriyatu bane irin na zufa ya kama ni yasa nake musulu da ni imma ta kana da amiya ina cikin sa'awa sabila da haka da akwai wannan wanda duka yana nan cikin ulumu na sufaye wa ilahukum ilahu wahid Allah ya ce ka faɗa musu ilahukum ubangijinku wato Allahn kuma ku ilahu wahi wato Allah ne kwaya daya sabanin yanda kafirai suka raba alloli suka ce wato gumaka ma alloli ne amma suna bautan su domin su kusanta su da Allah ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kamar yanda suka Uzairu suka ce Yahudu Uzairu Yahudu suka ce Uzairu dan Allah ne Nasara suka ce ko kuma suka ce Uzairu Allah ne Nasara ma suka ce Isa Allah ne to Allah ya ce a duka a ajiye mala'iku suka ce mushrikai suka ce mala'iku ya'yan Allah ne mata Allah ce duka ku ajiye wa ilahukum ilahu wahid Allahn ku Allah ne kwaya daya la ilaha illa huwa rahmanur rahim kuma babu abun bautawa sai shi ba abun bautawa da gaskiya sai shi ar-rahman mai rahama mai sadar da rahamansa ar-rahim mai jin kai da yake banci mu'minai da rahamansa da jin kansa lokaci yayi sauranin biyu to masha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya yarda da mu Allah ya kara mana samun don Allah duk bukatun mu na duniya da lahira Allah ya biya mana duk masu damuwoyi da suke tsoro da damuwoyi Allah ya ba su akwai waɗanda suke neman addu'a a wajaje da dama daga nesa na neman addu'a suna turo mana da sakukuwansu muna roƙon Allah ya biya mu kowa bukatansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka ba da gudumawa wajen saka wannan tafsiri a kafafen labarai Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke sakawa a intanet ta kowane shafi Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke jin daɗin abubuwan da ake yi dangane da manzon Allah Allah ya karfafe su Allah ya saka musu da alheri dama tun ran da muka fara karatun mu muka ce karatun mu Allahu wa rasuluhu eh muna tare da Allah da kuma manzon Allah kuma haka za mu tafi har mu kare albarkan annabi Muhammad a gurin Allah da lokacin da zamu karanta wani abu ko ya kare to Allah ya taimake mu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العقل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقداره العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين